bismillahir rahmanir rahim sahihul bukhari ko hadisi na 166 babu ghaslir rijlaini fin na'laini wala yamsahu ala na'laini an gane ko babu wanda ke bayanin ghaslir rijlaini wanke kafafuwa an gane ko fin na'laini suna cikin takalmi an gane ko wala yamsahu ala na'laini kuma ba ya shafa bari akan takalmi to me yake son ya ce anan حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح جريح أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن يا كيف أبا عبد الرحمن كنا أبن نكون يا تشيتاشي رأيتك تصنع أربعا ناغا كان أيكة أبا بيقودا هدو لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها بانغتاي daga cikin mutanen ka wanda yake aikata su qala wa ma hiya an gane ko yace menene su an gane ko yabna juraish ya kai dan juraish yace qala ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyayn banga kana shafa ba daga rukunai an gane ko arkan ana nufin rukunai na Ka'aba akwai wani abin da ake cewa kusurwa guda hudu an gane ko to sai na al-yamaniyayn waɗanda ake kira al-yamaniyayn mun fahimci wannan ko yace wa ra'aituka na ganka eh minane talbasu ni'al as-sibtiyya kana sa wata takalmi waɗanda ake kira as-sibtiyya abinda ake nufi da asibtiya malamai sun yi maganganu daban-daban daga ciki wasu suka ce abinda ake nufi allati la sha'ra fiha takalmin fata waɗanda ba su da gashi kinan ma'ana an jeme su shine jemewa ko ga wanda yake fahimtar jemewa to abin nan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wato aljildul madbugh jildul baqar al madbugh bil qaraf wato fatar saniya wadda an ka jeme an gane da wani icce da ake cema alƙarf icce ne na jima an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nuhi da shi asibtiya wato shine fatar da an ka jeme hatta yi tafshi alluyunatu kenan domin ana cewa in sabatat an gane ko biddibahi ailanat ma'ana ta yi tafshi saboda gugar da an kai mata saboda ana son ai takalmi duk wanda ya ta artizana ya san shi ko kuma asabtu kenan daga alhalqu ne shine abinda anka yanki anka aski saboda wato gashin nan kamar an aske shi na tunda an goge shi an gane ko ko kuma alqat'u shine abinda anka yanki shi yasa ake kira asabar ranar hutu domin mi domin suna yankewa daga aiki was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم أي لا ينقطعون عن الأمل شي يسا أنك سنياما بچي سونا سباتا بچي واتو أبنن هوتو سبورة نان أدم تنقطع حركاته حينما ينام وجعلنا نومكم سباتا طو ورأيتك تصنع بالصفرة naga kana aikatawa da asufra shine kumshi wannan abu da ake sama geme ya koma mi ya koma wani ja ko ya koma wani almuhimmu da bisufra an ana son ayi kumshi amma dai ka ayi baki baki baki abba su mutum ya fara tsufa sai shi kawo yambushe watsa magemi ka riga ka tsufa an san shekarunka kuma hata ta riga ta lalace babu wata dubara da kai kairar da tsuhon da Allah ya kaddara ba amma ba su yarda so sai an gane su yare na eh wannan kuma ƙarya ce ko da ma ciwo ne akwai waɗanda su ba ma tsuha bane sai ka iske mutum tun shina matashi ta hito mishi kai hankuri halitta ce ta Allah an gane ko wal amrunahum fala yughayyirunna khalqa Allah shedan yace za su canza halitta Allah duk abin da ya zama to ba larura bane haramun ne ka canza shi ba wata larura gare ka dan gashin kai fari ka canza shi in an fahimta akwai doktora da wanga ya rubuta Muhammad al-Mukhtar al-Shamtiti na kasar abin Saudiya yayi al-jirahat at-tibbiyya ya kawo matsaloli na zamani wanda duk yake so ya sa a a Saudiya ya karanta ya gari an fahimce ni ko to wa ra'aytuka la ganka idan kunta bi makka idan kana garin makka ahallan nasu alba'u nan zarfiyya bi makkata alba'u zarfiyya zarfiyya ba'un tana da ma'ana fiye da guda tara a cikin larabci ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari wagga ba'un sunanta zarfiyya ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله بدر هو اسم مكان mun fahimci wannan ko yace wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahallan nasu idza ra'aw al-hilal na ganka a makka idan mutane sun kaga wata na dhilhijja nan yake nufi ahallu za su yi talbiya labbaik allahumma labbaik ko ba haka ba yace wa lam tuhilla anta hatta kana yawma yawmut tarwiya amma kai ba ka yin talbiya sai yawmut tarwiya ya zo tarwiya rana ta takwas kenan ina fata an fahimce ni wa inda muslim riwaya ta imam muslim tace hatta yakunu nan ko imam al-bukhari hatta kana sabani na alfaz mun ji ko yace qala abdullah abdullah yace amma al-arkan su waɗannan rukunne na ka'aba kusurowi kenan fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyaini ban ga yana shafa ba sai ar-ruknul yamaniyaini guda biyu to ar-ruknul yamani malamai sun ka ce guda ne an gane ko shine ar-ruknul aswad shine wato ar-rukn al-aswad wanda abbaki wanda a can wancan kote ga hajarul aswad ba kun san inda hajarul aswad yake ba dutsi wannan wanda mutane suke sa kansu to kusurwa wadda kafin akai can kafin akai can wadda ita da gare ta akai kona a tai can to nan ruknul yamani yake ina fata an fince ni ar-ruknu al-yamani sai wanda yazo maka ko naga kona ta dariya sai wanda yazo maka ko to Allah ya bada ikon zuwa eh to kuma da hanya wadda take halattata don yanzu mutane kowa suna shiga shi makka ba tare da ya kalli da kuɗin wana zai zuwa makka ba ina fata an fahimce ni mu dai Allah da ya samu ketare rijiya da bai bai mun tayi mun yi karatu a Saudiya a shekara ta 2015 a ma'had na rabitatul alam islami an gane ko abin da suke cewa diploma ali sai mun ka zo mun ka iske lokacin hajji sai mun ka yi shi bagas eh ga karatu kuma mun ka samu sa'a in mun kai aikin hajji to ta nan mun ka same shi dan wani na nan shi in ana cewa kai almajiri kuma a ce maka alhaji to shi ne kai bannata ya haiso a dai ce to mallan da ba alhaji da ban kai ka zauna da mallam takka shi ko zauna da alhajin shi an gane ko shi sariya ta shiga cikin aikin hajji kwarai da gaske domin da mutum ya dawo da makai maka ce mai alhaji matsala da ku samu yanzu yana saka cikin listuwa shi ko alhaji shine wanda hajjal baiti wanda ya ziyarci dakin Allah alhaji azzair amma azzair li baitillahi wato an yi itlaqin shi taglibi ga wanda ya ziyarci dakin Allah amma duk aikin da kaka yi rukunan imani rukunan musulunci babu wanda aka ce a kira ka da shi karawu dan an ce ba mutum kalmar shahada in ka yi dubu ɗari biyar ba a ce maka mai kalmar shahada ba a cewa kawai haka nan bane in kana sallah ba a ce ma masallaci mai azumi yana cewa mai azumi a rinka kiran ka da shi ba a kiran ka mai zakka ana kiran ka mai zakka amma makka fa alhaji shi yasa wani abin da yake so ya zo abokai ne ya jana ce kowa alhaji sai shi zabura so shi kai wannan titir kashe mutu a ce alhajjan magana ta daga ta kari na fata an fahimci ni a cikin qara'ib da suke kawo cikin kalmar shahada aka ce wani mutum ya aure mata ita ko jahila ce ba ta yi karatu ba idan ta yi miƙa sai ta yi irin abubuwan da aka yi na afirka ta yi wani maganganu ko wayo ita ko minana ko minana ko irin zage-zagen ga na gargajiya sai ce mata ki ta yi sakara in an ka yi miƙa mutum ya yi hamma ko ya yi miƙa kalmar shahada shi ka yi ba wai wanga wanga abu da shige jibi tace to babu laifi yake nan najiya yanzu ko da ta yi miƙa sai tace kalmar shahada kalmar shahada kalmar shahada wai sabin da ta dauka kalmar shahada shi ne ake faɗa ba wai a ce la ilaha illallah ba to Allah ya kyauta na'am to al-yamaniyai nake nan guda biyu da wancan rukunul yamani da kuma ar-rukun wanda yake kallon in wato in ka zo rukunul yamani akwai hajrul aswad to rukunin shi shi kuma ake kira wato wancan sai suka ce allazi yusamituhu min muqabalati safa wanda yake yusamituhu almusamata shine wato kamar a ce abu yana kallon abu wanda yake kallon shi min jihati safa daga jihata as-safa sai an ka ce utliqa alaihi al-yamaniyyan taghliban domin ar-rukn al-yamani guda ne to amma wani lokaci sai ai at-taghlib kamar al-isha'aini ana nufin magriba da isha'i al-asraini ko ba haka ba ana nufin az-zuhr da al-asr to nan wato abin nan da aka ce al-yamaniyyin ana nufin wato wato guda biyu kenan rukunul yamani da kuma wancan guda wanda ke tare da shi mun fahimci wannan ko to yamaniye ne daga abin da yake mukabala daga yaman kenan yace wa amman ni'alu sibtiya amma su takalmi as-sibtiya wanda ayyanka kufa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yalbasu ni'ala allati laysa fiha sha'run kaga yace ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sa takalmin da aka jeme waɗanda babu gashi tare da su wa ya tawadda'u fiha kuma yana arwalla cikin su fa ana uhibbu an albasaha ina son in yi abin nan nasu kenan ma'ana idan ruwan suna iya shiga ba sai an cire ba kawai sai a zuba musu ruwa din in suna dauka haka wasu kuma takalmi su dauka wannan fa ana uhibbu an albasaha shi yasa nake son kenan nima in sa waɗannan takalmin wa amma sufra shi kumshi fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u biha naga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana aikata haka fa ana uhibbu an asna'a biha nima ina son in yi haka a yasbuku biha ko yasbuku biha afwan ana cewa sun ce ana cewa yasbahu ana cewa yasbuhu ma'ana yana yin kumshi da ita an gane ko asalin shi daga abin da aka rina na sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha sibgha shine abin da aka rina shi yasa zaka iske yanzu suna amfani da wannan kalma wajen rikitar da wadansu abubuwa sai mutum ya zo da wata manufa sai ce a zo a yi wani aiki sai an tafi sai a gane a'a ashe wata manufa ce aka yi rikida aka sanya masu na musulunci ba musulunci bane yan terrorist sai su ce jihadi suke yi kuma sai a ɗauki bam sai a je masallaci mutane na karatu na alkur'ani sallah asuba wanda ba kowa ke samun ta ba sai mai cikakken imani sai kuma su kas su tada bam ko su bude wuta kuma su ce jihadi suke yi kaga akwai wata manufa wadda an kai rikida da sunan musulunci Allah kai mun sani yasmaku biha fa ana uhibbu an an wato an asbugha biha ina so in yi rini da ita wa amma al-ihlal shi kuma al-ihlal asalin al-ihlal raf'u as-saut daukakar da murya laraba sun kasance idan an kaga wata sai a ce ku to ku gani sai ana daga murya daga nan an ka dauka al-ihlal wa ma uhilla li ghayri Allah bih wanda an ka ambaci sunan wani Allah an ka daga murya fa inni lam ara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ban ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu ban ga yana yi ba an gane ko ya ce labbaik Allahumma labbaik sai wannan rana hatta tamba'itha bihi rahilatuhu sai ta goshi alqaswa ko ko wata daga cikin su kenan wato sai ta tashi da shi data ya kama hanya zai je wajen tarwiya kenan nan ibnu umar abdullahi ibnu umar yana da kamar yana son ya koya ma mutane cewa addini yana yin shi ne akan mi akan basira ina fatan kun fahimce ni anan akwai mas'ala guda biyu da nake son in kawo mas'ala ta farko da aka ce ba a ga wasu daga cikin lam'ar ahadin min ashabika yasna'uha ban ga wani daga cikin abokananka wannan yan shi'a za su iya amfani da wannan damar su kaji an ce sahabbai ma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe sun bar ayyukan hajji da dama ba sa yin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi mun fahimci wannan malamai suka ce to anan abin da ake son a ce shine cewa ko dai ya zamanto a'a ana nufin waɗanda shi rawi ya gani tare da ibnu umar waɗansu daga cikinsu tana yiwa ma tabi'ai ne waɗanda aka tare da sahabi mu fahimci wannan da kyau domin an ka ce sahabbai ba sa yin aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su ka ce zuwa ga sahabbai shi kuma tana waɗanda gani tare da sayyidina Umar ashabu waɗansu ne daga cikinsu ko ya zamanto tabi'ai ne ko waɗanda sahabbai ne amma ba su da ilimi sosai ban sani ko mun fahimci wannan ba dan haka kenan sai ka kaddara ba'du kenan wato za a kaddara ba'adu ai taksishin shi ba'adu ashabihi ake nuhi kenan sahabban sashen sahabbai ko kuma ashabuhu alladhina ma'ahu wanda suke tare da shi dan ba yiwa a ce sahabbai sun jahilci addini in sun jahilci addini to kuma ai mun kuma ai ba za mu samu addini da kyau ba mun fahimci wannan da kyau akwai hatsari cikin wannan mas'ala domin a larabci ana kaddara ba'adu ko sifa saboda a shafe wato a taksisin abin da yake bukatar taksisi ban sani ko mun fahimci wannan ba kuma bari mu samu dan Qur'ani ne saboda ka san akwai dan Qur'ani ce to ka jiya cikin sahihul bukhari da aka faɗi wanka don ba dan shi da matsala ba Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kadzaba bihi qaumuka mutanenka sun karyatar da alqur'ani dukkan sun karyatar da alqur'ani a'a asalin sa wa kadzaba bihi ba'd qaumika ko ko wa kadzaba bihi qaumuka almu'aniduna ko alkafiruna in ka ga dama ka kaddara harful mudaf an gane ko ibn mudaf ilai ko ka kaddara sifa dan in ka ce kadzaba bihi kaumuka babu wanda ya imani cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a makka alhali ko sun yi imani da shi wasu su yi imani da shi ba mun fahimci wannan da ke ko sai abu na gaba daga cikin abin da malamai suka kawo shine cewa akwai wasu matsaloli da ake samu musamman wajen ɗalibai da kuma fahimtar alaka tsakanin fiqhu da hadisi nan kaga ibnu umar ya ce zai bin koyi da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi fiqihu a musulunci akwai shi hadisi kuma akwai shi don musamman riwaya hadisi ma bi lafzihi wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naddara Allahu ra'an Allah sami'a min sha'i kama sami'ahu kaga wannan ya nuna lafuzan ma ana iya kiyaye su mun fahimci wannan akwai inda ma yake zaman tuwa wajibi in mun zo cikin muzakkira fi usulul fiqh akwai lafuzan da ba bai halatta ai riwayar su da ma'ana ba kamar kiran sallah kamar addu'a ba a riwayar su da ma'ana za a riwayo su ne irin yadda ya faɗe su domin lafazin su ibada ne to sannan kuma hadisi rubba muballighin aw amin samin hadisi na Abu Bakra yana cikin sahih Bukhari da Muslim tana yiwa wanda za a je a kai ma sakon yafi wanda ya zo da shi fahimta to abinda ake so shi hadisi abu na farko da alkur'ani su dalilai ne waɗanda tabbatar su ake so qur'ani ya tabbata cikin qira'o'i guda goma hadisi an tabbatar da cewa ya inganta shi ne abu na farko ko ba haka ba ita ko fahimta za ta zo daga baya mun fahimci wannan tana yiwa kai ka haddace hadisi amma baka fahimce shi ba sai wani ya saurari shi shi bai haddace shi ba amma ya fahimci inda an kasa ba gaba shi yasa su malaman fiqh wurin su daban malaman hadisi wurin su daban kuma mutum na iya zamantowa faqihi ne kuma muhaddis ne yanzu imamu al-bukhari in kun kadibi duk babu kan da shi ke nunawa karatun fiqh na shi kai babu ghaslur rijlaini finna alaini yana nuna maka cewa ashe ya halatta a wanke kafafuwa suna cikin mi suna cikin takalmi ya yunga fiqh wala yamsahu ala na'laini ba sai ya shafa ba kenan ya wanke su suna ciki yanzu ba musu ruwa wannan ya halatta fiqh ne babul mabdhu fil wudu'i al madmada cikin ilmin fiqh ne to dan haka daliban ilimi a rinka fahimtar cewa idan malamin fiqh ya kawo magana shi shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami al-musulmi ya ce aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha maganan malamai ta fiqihu ana neman mata dalili amma ba ta zama dalili da kanta maliki ya ce kaza imamu shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza a maganar su abin girmamawa ne a matsayin su na malamai amma kuma ba maganar su ba hujja bace sai an neman mata dalili ko a cikin alkur'ani ko sunna shi yasa an kace al-fiqhul islami wa adillatuhu ustad dr wahbatun zuhairi yana da littafi akan haka ko ba haka ba sannan kuma wato al-fiqhul abin nan al-maliki wa adillatuhu as-sadiq ila gari abdurrahman al-khiryani mufti na kasar libya yana da littafi wajen mujalladi biyar wa adillatuhu domin ana buƙatar dalili shi yasa in muna son mu samu fiqhu mai kyau dalili zamu nema lalle wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce to mi addalilan su shikenan magana ta kare sai ka duba cikin dalilan nan ka diba in kana son ka yi wato tarbiya ta malakatul fiqh ka diba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi littafi ne ga mai farawa yana da kyau domin zai kama ka maganganun malamai kuma ya kama dalilan su kuma ya kama dalilin da yasa suka yi sabani asbabu ikhtilaf na al-fuqaha da asbabu ikhtilaf al-mufassirin da asbabu ikhtilaf al-muhaddithin khaldun al-ahdab da ha karami mun taba cewa da ha babba ya yi littafi asbabu ikhtilafil muhaddithin kaga me yasa malaman hadisi suke sabani asbabu ikhtilafil mufassirin malamai sun yi bayani akan su akwai muhadarat da muka yi a kwanni a radio al'umma an yi akan wannan sannan akwai asbabu ikhtilafil fuqaha dalilin da yasa malaman fiqh suka yi sabani bi addalili kadiba littafin raf'ul malam an a'immatil a'lam na shaykhul islam ibn taymiyyah don haka ai hattara ka a zo a iska an yi sabani baka san dalili baka ce ai malaman nan su sun karaba kawo kawo mutane su suka kai karatu ka san meye dalilin sabanin ina fata an fice ni dan qur'ani sai ce ai ba a samun sabani a rike qur'ani ƙarya ka kai daga cikin ku akwai wanda ga raka'a ɗaya sallah akwai mai raka'a biyu akwai wanda yanzu raka'a irin salloli irin namu shi kai akwai wanda kuma a'a shi bai ma raka'a tsaina shi ka zuwa shi tsab shi hakan ga su don su yan tsab ya dibi gabas akwai wanda ga zuwa dibi gabas shi kabbara ya ce to Allah ya ce ai sallah amma bai hudu da aka ruku'i da su da ba bai bukata akwai wanda ya bar sallah gaba ɗai ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo maka to yaqini shine qur'ani ya zo dan haka a bar sallah a bar zakka a bar komi kuma sun ka kafirtar da junansu Dr. Sale na Kano yana kafirtar da wancan abin ga Usman Dangungu. Dangungu yana kafirtar da Sale yana cewa ma'aikacin turawa na. Shi ko wancan na abin ga abin take da suna katsina ga wani gari. Masussuka, wa ake da suna masussuka? Ya hai masuka shi ma bai yarda da wancan Sale ba. To kaga an ka kuma duk Qur'ani kun karki. Ina fata ana fahimta ta. A'a shi sabani ana samun shi amma akwai mai dalili akwai da bai dalili. Sabanin fiqhu ba matsala bane. In dai bai kai ga adawa ba. ina fatan fice ni sabani na aqida shi na an ka hana to amma da yawan dalibai da musulunci wannan ba sai a shiga juna ina fatan fice ni ko kuma wani son shike dai dole dai sai an san hoshina nan da an saba na bai ce to mallamu sun yi sabani an faɗi kaza faɗi kaza ce a gaskiya na ce to alhamdulillah sai na ga ne kamata da kanta assalamu alaikum warahmatullahi